assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul araf satin da ya wuce mun kwana ƙarshen aya ta 43 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da al'amarin in aljanna Allah ya samu na cikinsu bayan sun shiga aljanna sun yi yabo da godiya ma Allah wa ƙalu alhamdulillahi lalzi hadana li haza suka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wadda ya shiryas da mu zuwa ga wannan ni'ima Allah shi ya mana muwafaka da imani ya mana muwafaka da musulunci ya mana dace da ayyukan alkhairi ya kuma mana arziki da gidan aljanna wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah suka ce ba za mu iya shiryas da kanmu zuwa ga wannan alkhairin ba idan ba don Allah ya shiryas da mu Allah ya shiryas da mu laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq suka ce hakika manzannin ubangijin mu sun zo mana da gaskiya abinda manzanni suka zo suka karantas suka kuma yi ma bayi bayani daga ubangijinsu wanda yayi imani yayi aikin kwarai Allah ya mishi alkawarin aljanna wadda ya kafirce ya karyata yana da makomar jahannama to manzannin Allah sun zo mana da gaskiya kuma hakika abinda suka gaya mana gashi ya tabbata to sai a kiraye su a ce to an gadar muku kuma da gidan aljanna to kuma rayuwa ta kyautata e rayuwa ta yi kyau Allah ya samu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta 44 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهما اللعنة الله على الظالمين تو أنا cikin gidan aljanna Allah yace wa nada ashabul jannati ashaban nari to yan aljanna sai su kirayi yan wuta domin yadda ka ji a baya mun yi bayani na tattaunawa tsakanin yan wuta su ya sunsu to kuma akwai tattaunawa tsakanin yan wuta da yan aljanna duk wani wadda ya taba musguna maka akan imani duk wani wadda ya taba musguna maka akan addini duk wani wadda ya karyata addini ya mutu akan karyata addini da imani makomarsa wuta ce to da ka ganshi kuma da ku yi magana da shi Allah ya ce wanada ashabul jannati ashaban nari Allah ya ce ma'abuta aljanna ma'ana 'yan aljanna za su kirayi 'yan wuta an kadi wajadana ma wa'adana rabbuna haka da su ce ma 'yan wuta hakika mun samu abin da ubangijinmu ya mana alkawari gaskiya ne ya tabbata gashi nan muna cikin aljanna fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haka kuma 'yan wuta kun samu abin da aka alkawarta muku ya tabbata da su tambaye su wadda ya yi imani ya yi aikin kwarai an mai alkawarin aljanna wadda ya kafirce ya karyata makomarsa wuta za su ce to mu wannan alkawarin ya tabbata ga munan a gidan aljanna shin kuma abinda aka ce duk wadda ya kafirce ya karyata makomarsa wuta kuma wannan alkawarin kun same shi tabbace ƙalu na'am in wuta ya ce ilalle mun samu da su ce mun samu wannan fa tun daga tun daga wajen hisabi tun daga wajen hisabi tun daga wajen hisabi shi yasa malam kaga duk waɗannan abubuwan da muke karantawa Allah ba zai saukar da shi ba bisa manufa ba wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا
da gaske Allah ya ونذيرا saukar da Qur'ani da manufa ta gaskiya wa bil haqqi anzalnahu Allah ya ce bisa wata manufa ta gaskiya muka saukar da shi wa bil haqqi nazala kuma da gaskiya ya sauka innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazal Allah ya ce magana ne ke ce gaskiya da gaskiya wa ma huwa bil hazal Allah ya ce ba wasa a ciki duk abin da ka ji an karanta shi Allah da gaske yake yi. so kar ka dauki abun da wasa kullum kullum ka dinga lissafi kullum ka dinga lissafi wato akwai waɗansu abubuwa da in na tuna su sukan sa tunanina ya yi zurfi sosai abu na farko dai daga ran da ka mutu to ka koma jiran benci kawai yanzu duk wadda aka kai su makabarta aka ajiye yanzu duk wannan rigimar da muke karantawa su jira suke kawai ba za a ba wa mutum dama ya sake sallah ba ba za a sa ba wa mutum dama ya sake sadaka ba ba za a sake ba wa mutum dama ya yi ziyara ba ba za a sake ba wa mutum dama ya karanta alkur'ani ba yanzu duk abin da zai faru a kiyama su jira kawai suke ya faru sun dace ko ba su dace ba wannan bai shafi kowa ba an ajiye su ana jira banda abin da ke biyo bayan mutuwa na kwanciyar kabari yanzu suna jira kawai su ga waidar da za a toya ranar alkiyama da su wannan daga ran da ka mutu komai ya tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ma tabnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath idan dan adam ya mutu kowane aiki ya tsaya dan wannan asusu da za a daga na fi sabilillahi kasa biyar ko goma ya tsaya ka ɗan bushi iska wata ran ka karanta ƙur'ani ko ka tashi ka yi sallan dare duka ya tsaya ka ɗan bushi iska wata ran ka kunna wa'azi ka ji duka ya tsaya annabi ya ce in mutum ya yi sadaka mai gudana ta bi shi idan ya karantas da wani ilimi mai amfani ya mora in ya bar wani ɗa na gari da zai dinga mishi addu'a da neman gafara ya amfane shi amma duk aikin da za ka yi ya tsaya a yau da muke maganan nan inda cikin daren nan Allah zai karɓi ranka sallah an rufe azumi an rufe farilla da nafila sadaka an rufe farilla da nafila duk wani aiki kawai ka je ka jira ka ga yadda za a yi da kai ranar kiyama shi yasa Allah ya ce kowa ya nazarin me ya tana da magobe ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur يا nafsun ma أيها qaddamat ligad الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin kowace rai ta yi nazari ta duba fa abinda ta tanada don gobe yanzu aikin da kai ka tuna idan al'amarin Allah ya ce maka yau gobe ba gobe kiyama ba zaka wanye lafiya Allah ya ce kowa ya nazari saboda haka daga inda aka ce an ɗauki ranka tafsiri ya tsaya jan baki ya tsaya duk wani aikin alkhairi ya tsaya to ka tsaya ka yi nazari yanzu abin da ka tanadan waɗannan abubuwa da muke karantawa da ka fita da ka fita ka yi nazarin wannan ka yi nazarin wannan da ka fita abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'azarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballagahu 60 sana Allah ya karbi uzuri ya tsayar ya dakatar da uzurin duk wadda ya shekara 60 a duniya idan ka shekara 60 a duniya to ba excuse da Allah zai karba abun ranar alkiyama ka duba saura maka nawa ka cika 60 din wanda ya cika 60 ya duba mutuwa ya duba wannan magana idan mutum ya shekara 60 kawai abinda Allah yake so kayi kayi baka yi ba baka yi ba amma ba zai karbi wani excuse a wajenka ba wannan fa ko baka mutu ba daga inda ka cika shekara 60 to an rufe kofar ka je ka kawo wani uzuri a gaban Allah akwai abin nazari ko babu abu na gaba shine duk hakkin da ka tafi da shi na bayin Allah sai an cire wannan hakkin malam ka dubi irin abubuwan da ka yi a baya duk abin da ka tafi da shi na hakkin wani gulmansa kai zaginsa kai mutuncinsa kai sai an farki shi yasa annabi ya ce mafita ɗaya kawai je ka kuware tun kanka mutu je ka kuware tun kanka mutu man kanat indahu mazlamatun li akihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm annabi yace kawai yau ka je ku ware ka je ku ware kaga irin waɗannan ai akwai abin nazari da zai sa ɗan adam ya samu natsuwa to duk abin da kaji yan wata sun yi kaza ga yan aljanna ga kaza ga kaza duka kafin a datse abu ne daga inda aka datse yanzu kawai ka jira ka ga me zai faru idan a duniya ne in ka tuna yau sai ka tashi kai sallan dare yau sai ka tashi kai istighfari sai ka koma ka gyara ka roki Allah gafara sai kuma ka kama karatun alkur'ani sai ka yi kokarin kyautata aƙidarka da tsayuwa akan turba kana da dama daga inda aka ce an turbuɗa maka ƙasa komai ya tsaya lokacin da aka yi yaƙin badar bayan an kashe fitattu manyan ƙurai shawa kusan mutum saba'in annabi ya ware waɗansu manya-manyan su guda 24 ya ce a zuba su a wannan rijiyar badar ɗin bayan kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya a bakin rijiyar yana kiran sunansu ɗaya bayan ɗaya sai ya ce wani sai ya kira wani annabi ya ce a ya surrukum annakum a ba'atumullaha wa rasula ya ce yanzu ba ku yi nadama ba ina ma da kun bi Allah da manzon Allah ina lokaci ya ya kure ina a bayan cewa aka yi su bi Allah su bi manzon Allah ba su bi ba annabi yace ay surrukum annakum ata'atumullaha wa rasula ba kwa ji daɗi ba ina ma da a ce kun bi Allah da manzon Allah sai yace fa inna qad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqan annabi ya ce to mu dai mun samu abin da ubangijinmu ya alkawarta mana ya tabbata dama ya ce zai ba mu nasara fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haka kuma da aka ce in kun mutu akan kafirci wuta kun samu abin da aka alkawarta muku suna zube a cikin rijiyar gawarwaki sayyidina umar sai ya ce ya rasulullah kana magana da mutane gawarwaki ba rai a jikinsu annabi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi annabi ya ce umar na rantse da wadda raina ke hannunsa ma antum bi asma lima aqulu lahum ku ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba annabi ya ce suna ci duk abin da nake faɗa annabi sai ya ce wane baka yi nadamar faɗa da ni ba baka yi nadamar kin musulunci ba baka yi nadamar kin yin imani ba ba za ka ji daɗi ba inda a ce ka bi Allah da manzon Allah to ina tayin ne lokaci ne ya kure lokaci ne ya kure duk waɗannan abubuwan da kaga kake yi kake ta kai kawo da sauransu duk lokacin da ka mutu a kai da ka yi nadama to haka tun daga filin alkiyama lokacin da Allah zai ce a tafi da su aljanna muminai munafukai a tafi da su wuta kafirai a tafi da su wuta yau mataral mu'minina wal mu'minati الجنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم نعم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم نعم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب نعم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا فاليوم لا يؤخذ منكم يؤخذ فدية منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير Allah ya ce, Yau mataral mu'mini na wal mu'minati, yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Allah ce ranar da zaka ga mu'minai maza da mu'minai mata, yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Haskensu yana gudana gaba gare su da damansu, ma'ana haskensu yana haskawa ta ko'ina. Bushirakumul yau, mala'iku kuma suna musu bishara albishir bushirakumul yawma jannatun tajari min tahtiha al-anharu makomarku sakamakon ku shine gidajen aljanna wadda koramai ke gudana a kasashen gi- a kasan gidan aljanna khalidina fiha kuma da ku tabbata a ciki zalikal fawzul azim wannan kuma shine babban sakamako suna tafiya mala'iku suna kun ji dadin ku albishirin ku inda kuka dosa gidaje ne na aljanna yadda kaga ake rakiya wa shugaba in zai yi tafiya yanzu gwamna in zai je jos ba ana mai rakiya ba rakiyan kana jin bai san jos ba ne ya sani kawai ai karrama shi ake yi ba haka za a raka dan aljanna annabi ya ce dan aljanna zai gane gidansa a cikin gidan aljanna sama da yadda zai gane gidansa a duniya kasan ai ya san gidan rakiyar ai na karamci ne yau mataral mu'mini na wal mu'minat Allah ya ce ranar da zaka ga mu'minai maza da mu'minai mata yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim hasken su yana gudana gaba gare su da daman su bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu ana kuma musu bishara albishirinku alherin Allah ya kai muku gidajen aljanna ne waɗanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashinta khalidi na fiya za ku tabbata a cikinsa zalika wa za- ko zalika huwal fawzul azim wannan kuma shine babban rabo sai Allah ya ce yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu to a wannan ranan munafukai maza da munafukai mata su kuma za su dinga cewa lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani unzuruna na kata bismin nurikum ku ɗan jira mu mu ga gabanmu mu ɗan ɗoɗana daga haskenku idan mumine sun tafi dama kafirai da munafukai suna cikin baƙin duhu ne saboda haka suna ta bibiyan bayan mu'minai idan mu'minai sun yi gaba sai su kira su su ce ku dan jira mu idan a cikin munafukai akwai wani da ya sani a cikin mu'minai zai ce wani ka dan tsaya in ga gabana a cikin haskenka yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu Allah yace a ranar da munafukai maza da munafukai mata za su dinga fadi su ce ma waɗanda suka yi imani unzuruna naqata bismin nurikum ku dan jinkirta mana mu ga gaban mu da hasken ku qilar ji'u wara'akum sai a ce musu ku koma bayan ku can duniya faltamisu nura ku nemo hasken ku a can su ma ai ba anan aka ba su ba nemowa a can suka yi malam duk yadda kaga kana kai kawo wajen neman abinci a nan duniyan zaka nemi duniyan a nan zaka nemi lahiran ba wai in ka gama da duniya da a kai ka wani waje ne a ce to yanzu kuma bauta ma Allah ba a'a a dai wannan rayuwar da ka ganin a nan za ka nemi duniyan a nan za ka nemi lahira ƙilar ji'u wara'akum sai a ce ku koma baya ma'ana ku koma duniya faltamisu nuran kuma ku nemo naku hasken su ma a can suka nemo nasu ana cikin wannan maganganu fadduri ba bai na kumbisurin sai a sha makance tsakaninsu da wata katanga sai a sanya wata katanga tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna ba ta gurin kus ba? lahu babun Allah ya ce wannan katangan tana da wata kofa batinuhu fihi rahama ta ciki nan ne rahamar Allah take nan ne aljanna take wa zahiruhu min qibalihil azab ta bayan ta nan kuma azaba take saboda ka suna ta lalume suna ta neman ƴan uwansu da wadda suka sani cikin mutanen kirki alam nakum ma'akum sai su ce wa mu'mina to a duniya ba muna tare da ku ba anguwanmu ba ɗaya ba garinmu ba ɗaya ba masallacinmu ba ɗaya ba ba waje ɗaya muke kaza muke kaza ba ƙalubala sai mumine su ce musu duka ɗaya ne walakin na kun fatantum an fusa kun sai dai a duniya kun fitini kanku da munafirci kun hana kanku zama lafiya wata rabbastun kuka dinga dako ku ga me zai afkowa muminai ku ga me zai faru yadda kaga muke gudanar da rayuwarmu nan wallahi duk yadda kaga kana kokari akan addini wani inda za a ce yau wani tonon asiri ya same ka abin da yake nema kenan inda za a ce mishi kana da wani boyayyen laifi wallahi zai iya biyan kuɗi ya nemo don ya bayyanar da wannan abu har mutuwa ta ci mishi yana kokarin haka wannan ba fitinan kai ba ne? inda wani za a ce mishi kana da wani ɓoyayyen abu wallahi zai iya cire kuɗi ya nemo don kawai ya ga kawalakanta to da su ce musu walakin na kumfatantum an fusakun kun fitini kanku wata rabbastun kuka dinga dako ku ga me zai afkowa muminai me zai faru da su wartabtum kuka yi ta kokonto da shakka game da imani da addinin Allah wa garratkumul amaniyu burace burace na rayuwar duniya ya ruɗe ku hatta ja amrullah har mutuwa ta zo har mutuwa ta zo wa garrakun billahi garuru wannan mai rudi shedan ya rude ku ya raba ku da ubangijinku muminai da su mayar musu da wannan martani ko mala'iku da su mayar musu da wannan martani to kaga tun kafin a isa wuta da aljannan kaji cece ku can da aka fara tun a wannan filin duk wannan abin fa daga nan duniya ne kai zaka tsinci kanka a ɗayan biyun nan za ka tsinci kanka a ɗayan biyun nan idan aka tashi za a tafi lokacin da ake tsaye a filin alkiyama Allah ya ce wa yau mata ƙomu sa'atu yau ma idin ya tafarra ƙun yau ma idin ya tafarra ƙun فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون الله يتي ويوم تقوم الساعة الله يتي رانر دا القيامة ذات سايا معناه ranar da za a yi tashin duniya yau idin ya tafarra ƙun Allah ce a ranar bayi za a su rarrabe kowa zai kama gaban shi yau idin ya tafarra ƙun za a rabu fa'amman labina amanu wa amilu salihati Allah ya ce amma waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan ƙwarai fahum fi raudatin yuhubarun suna cikin dausayoyi na gidan aljanna ana faranta musu rai Allah ya samu ne wa amman ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah amma waɗanda suka kafirce ma Allah suka ƙaryata ayoyinmu suka kafirce ma haduwa da lahira haka ne ko wa liqa'il akhirah fa ulaika fil azabi muhdarun Allah ce su kuma za a halarto da su cikin azaba ne za a rarrabe rarrabewan Allah zai musu tsawa ne wamtazul yawma ayyuhal mujrimun Allah zai ce mujrimai kuwa da kanku wallahi ba wadda za a ce mishi wane ware ana tare ana tare a haɗe Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun mujrimai ku fidda kanku ku ware a cikin mumine haka za ka ga mutum yana zuƙewa yana bayar da kansa zai tsame kansa da kanshi zai fit da kanshi ba wanda zai ce mishi wane fita saboda kai mai laifi ne Allah zai ce kawai ku ware kanku masu laifi kowa zai zuke ya ja jiki ya fita daga cikin mumini haka ne idan aka ce ku ware kanku barayin gwamnati kai sai an ce ma kai barawun gwamnati ne kai da ka fidda kanka wani ne zai zo cewa ne kasa ci kudin jama'a kai da ka ware kanka abin tausayi malam abin tausayi ka san azzalimi da yafi kowa zama abin tausayi shine azzalimin da yake cin dukiyar al'umma idan fa mutum ya ci naira ɗari a kudin gwamnatin tarayya naira ɗari duk kasan kowa zai rigima da shi ranar alkiyama idan ya ci naira ɗari a kudin jiha in ya ci naira ɗari a kudin jiha wallahi duk ɗan jihar zai tsaya da shi a gaban allah ranar alkiyama idan ya ci naira ɗari na kudin ƙaramar hukuma duk karamar hukumar da su tsaya rigima da shi a ranar alkiyama kuma abin mamaki ka ga mutum ya shekara 60 yana satan wannan kudin jama'a mun fahimta? to Allah zai ce wamtazil yau ma'ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai ku ware kanku za su ware kansu to anan ne za ka ga gungu-gungu gungu-gungu su kansu mujurman wato jama'a jama'a ne ba wai da su zo kuma dukansu bai ɗaya ba ne 'yan caca da su ware kansu gefe guda 'yan luwaɗi da su ware kansu gefe guda mazinata gefe guda mashaya giya gefe guda barayin dukiyar al'umma gefe guda kowane sashi da shi ne wa yau mai yunfa fi suri fata a tuna a suratul zumar ya ce wasiƙan lardi na kafaru ne?
wasiƙan lardi na kafaru ila jahannama zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum sakin ألم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا نعم. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها نعم. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم يتلون آيات عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا نعم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين الله يجي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا za a gargada kafirai a kora su yadda ake kora dabbobi zuwa ga jahannama Allah ya ce tawaga tawaga waɗannan ga gungunsu waɗannan ga gungunsu waɗannan ga gungunsu waɗannan ga gungunsu hatta idza ja'uha har sai sun iso bakin wuta qala lahum khazanatuha wa qala lahum khazanatuha sai masu gadin wuta su tambaye su alam ya'tikum rusulun minkum manzannin Allah basu zo a cikin ku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suka gargade ku game da wannan inin naku yau da kuka gamu da shi dama ba a muku magana akan alkiyama ba ba a muku magana akan kafirci ba ba a muku magana akan za a yi fallasa akan munanan ayyuka da aka yi ba kalubala da su ce duk an mana walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalmar azaba ce ta tabbata akan kafirai da su amsa an musu an musu can kuma gaba sai Allah ce wasiƙan lazina ta ƙaurar bahun ilal jannati zumara حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وترى وقال الملائكة الحمد لله الذي صدقنا وعده.
الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين Allah ya ce wasiƙar lazinar ta ƙaurabbahun ilal jannati zumaran za a raka waɗanda suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokin al- Allah zuwa aljanna su ma tawaga tawaga. Eh, tawaga tawaga. ‘Yan ciyarwa fi sabilillahi ga tawagarsu, mahaddata alkur'ani ga tawagarsu, kowane aiki su ma tawaga tawaga. tawaga tawaga Allah ya sa muna da rafin Allah ya sa ba mu da bakin ciki a ranar alkiyama eh za su zo su samu an bude kofofin aljanna wa kana lahum khazanatuha masu gadin aljanna za su ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku kuma da ma rako su aka yi mun yi magana akan rakiyan ko salamun alaikum da su ce amincin Allah ya tabbata gare ku ɗibtum komai ya yi daidai kun dace fada kulu haka lidin ku ce ku shiga aljanna kuna masu dawam wa ƙalu da su ce alhamdulillahi lalzi sadakana wa'adahu dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wanda ya cika mana alkawarinsa to ba shi bane ana ke cewa abinda aka alkawarta mana ya tabbata to haka ne a suratul suratul saffat Allah zai ce uhushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم waqifuhum innahum mas'ulun وهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين qalu bal lam takunu mu'minin قالوا بل لم تكونوا مؤمنين wa ma kana lana 'alaykum min sultan وما bal كان kuntum لنا qauman 'adin عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين fa haqqa 'alaina qawlu rabbina فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون Allah zai ce uhushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun bayan sun ware kansu Allah zai ce wa mala'iku ku tattara waɗannan azzalumai da su da ire-irensu da dukkan waɗanda suke jinsinsu faduhum ila siratul jahim ku kora su wuta uhushurul ladina zalamu Allah zai ce ku kada waɗannan azzalumai ku kora su wa azwajakum da nau'ukansu ire-irensu wa ma kanu ya abudun da abinda suka rike suke bautawa koma bayan Allah min dunin layi koma bayan Allah fahaduhum ila siratul jahim Allah zai ce ku kada su zuwa wutan jahannama yadda ake gargada dabbobi haka mala'iku da su dauki abin duka su kada su ana kuma cikin tafiya da su Allah sai ya ce wa kifuhum innahum mas'ulun Allah zai ce ku tsaye da su bari a yi musu tambaya innahum mas'ulun su din nan ababan tambaya ne ma'ana ya dace mu yi musu tambaya Allah sai ya ce musu malakum la tanasaru me yasa sashi bai taimakon sashi mun hada ku da ku da ababan bautan ku waɗanda kuka rike koma bayan Allah za a kai ku wuta gashi kuma ba ku ce komai ba a duniya in an taba su kuna fada a duniya in an taba su kuna rigima a duniya in an taba su kuna ba da kariya malakum la tanasarun me yasa to yau sashi bai taimakon sashi bal humul yawma mustaslimun mala'iku sai su ce ma Allah ayyau sun miƙa wuya sun saduda wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun to sai sashi ya juya ya kalli sashi sai su fara tattaunawa suna tambayan junan su ya sun su yan wutan qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin sai su gaya wa jagororin su da manyan su ku ne kuka zo mana ta dama ma'ana kuka zo ta inda kuka gamsar da mu qalu sai manyan su ce ballam takunu mu'minin dama can ku ba muminai bane dama can ku ba muminai bane ba yanzu ana ta maganan kananan hukumomi an fara turo musu kudaden su kai tsaye ba a ai da ka ci amanar jama'ar karamar hukumar ka gwanda ka ci amanar mai gidanka ya fi sauki don shi hana shi wannan dukiyar ka yi abin da ya dace ba cin amana ba ne amma bayan sun zo hannunka ko asusunka ka kuma mayar mishi ya rike to ta ɓaci da yawa jama'a mun fahimta? saboda ka duk shugaban ƙaramar hukuma da aka tura mishi dukiyar jama'ar ƙaramar hukumarsa ya ji tsoron Allah ya tsaya ya aiki wa jama'arsa kar ya taɓa ji cewa wai in ya ƙi bin maganan mai gidansa gwamnansa wai ya ci amana ne ba cin amana ko sati ɗaya kai aiki ma al'ummanka aka sauke ka ka gama lafiya jama'a mun fahimta amma in bayan an yi haka kuka sake komawa kuka haɗa kai da gwamnoninku aka ci gaba da cin dukiyar al'umma wallahi ta jike maka sama da duk yadda kake tsammani wallahi malam eh Allah ya datar da mu ƙalubalen ta kuno mu'minin manyan da su ce makananan dama ku ba muminai ba ne wa ma kana lana alaikum min sultan ai ba mu yi aiki da ƙarfin tsiya a kanku muka sa ku a wannan hanyar ba bal kuntum qauman tsagin kuma mutane ne wanda kuke kuka ƙetare iyaka mabarnata fa haka alaina ƙaunin rabbina da su ce musu kalmar ubangijinmu ne ta tabbata a kanmu inna la za'ikun da mu da ku duk za mu ɗanɗana kuɗar mu jama'a mun fahimta? to haka can gaba 'yan aljanna kuma suna cikin aljanna Allahu akbar to fa duk wannan abin da muke faɗan a nan duniya za a yi shi can idan an je sakamako ake karba nan aiki ake yi can in an je sakamako ake karba ba aiki da kai ba sakamakon aikin da a baka liyajziyal ladina asau bima amilu liyajziyal ladina asau bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil idan aka yi tashin alkiyama Allah ce abinda zai faru kenan liyajziyal ladina asau bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna masu mummunan aiki a basu sakamakon su masu kyakkyawan aiki a basu sakamakon su shikenan ko sai je makon masa Allah ya bada labarin yan aljanna suna cikin aljanna wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu qala qa'ilun minhum inni kana li qarin
minhum inni kana li qarin to ana cikin hira yan aljanna su yasu qala qa'ilun minhum sai wani daga cikin yan aljannan sai ya ce inni kana li qarin zai ce da a duniya fa ina da wani aboki akwai wani da muka zauna tare da shi na'am إنك لمن المصدقين نعم.
أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن قال كدت تالله لتردين إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون قال wannan dan aljanna sai ce inni kana li qarin a duniya ina da wani aboki yaqulu a innaka laminal musaddiqin a duniya yana ce min yanzu kai ma kana cikin masu gaskata Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan addinin ka yadda da shi yanzu kai ma ka ba da gaskiya game da alkur'ani a idha mitina wa kunna turaban wa izaman a inna lamadinun yanzu ka yadda idan muka mutu muka zama turbaya muka rididdige a cikin ƙasa muka zama ƙasusuwa a inna lamadinun za a tada mu a ce za a sake mana sakamako yanzu kai ka yadda kala sai ya ce mu yan uwansa yan aljanna hal antum muttali'un ko kuna so ku leka ku ga wannan abokin nawa fattala'a yana juyawa santan wuta da shi da waɗannan abokansa yan aljannan fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya hangi wancan abokinsa a tsakiyar wuta e wani ne ya shiga ofis din mai gidansu ke ce mishi kai abawa ne gemun nan naka ya yi wani daga jeje to a fiskanka yake a fiskanka yake ya taka dokan ƙasa ne dokar ƙasa ta hana ya bar gemunsa ne dokar ƙasa ta ce kar a bar gemu ne ai so yake ya tozarta shi eh ya kabar gemun ka haka haka ya yi wani irin abu haka haka haba mara ai ko ka kai rini ka gaya mun haka ido da ido to za ta ɓaci mana a ƙarya ne wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne ka kalli gemu na ka soka ido da ido wallahi ƙarya ne ƙarya ne ni irin waɗannan ma ba na haɗuwa da su wallahi ni ba na haɗuwa ma da su wallahi eh karka yadda wani ya latsa maka addininka yau eh fattala a fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya leƙa sai ya ganshi a tsakiyar wutan jahannama kala sai ce mishi tallahi na rantse da Allah in kitta laturdin saura kiris da kaɓatar da ni walaula ni'imatu rabbi zai ce mishi ba dun ni'imar ubangiji na ba lakuntu min almuhdarin da ni ma yanzu ina halarce da kai a cikin wuta ka san ai duk inda aka samu wannan zaka samu akwai wanda yake da irin wannan latsi zai ce to kaga da na biye maka da yanzu ina halake afama nahanu bimayitin to ba mu mutum ba ko kuma saboda mamaki afama nahanu bimayitin illa mautatan al'ula wa ma nahanu bimu'adhabin zai ce oh yanzu ba za mu sake mutuwa ba an gama mutuwa an gama ta farkon nan ta kare ta kare yanzu saura jin daɗi a gidan aljanna in uwa kuna fahimta to duk waɗannan abubuwa da muka ambata duk waɗannan abubuwa da muka ambata wallahi a duniya mutum ke neman su in kaga ya dace a lahira a duniya ya nema in kaga ta ɓaci mishi a lahira a duniya ya ɓata mun fahimta Allah ya ce, Wanada ashabul jannati ashaban nari, ‘yan aljanna za su kiraye ‘yan wuta, an kadi wajadana ma wa'adana rabbuna haƙa cewa mu dai mun samu abin da Ubangijinmu ya alkawarta mana gaskiya ne, gashi nan ya tabbata, fahal wajattum ma wa'ada rabbukum haƙa kuma kun samu abin da Ubangijinku ya alkawarta muku ya tabbata gaskiya ne? ƙalu na'am ‘yan wata sai su ce e Allah ya ce fa'azzana mu'azzinun bainakum sai wani mai shela sai ya shelanta a tsakanin ‘yan wuta da ‘yan aljanna Allah anatullahi alazzalimin cewa la'anar Allah ta tabbata akan azzalimai allazina yasudduna an sabilillahi waɗanda suke kange hanyar Allah duk hanyar da za a bi Allah ai daidai ba su so wa yabgunaha iwajan suke neman hanyar Allah su ganta a bauɗe ba a yi ta daidai ba duk abin da za a yi inda sunan addini ne to so suke su lalata shi yace la'anar Allah ta tabbata akan azzalumai allazina yasudduna an sabilillah wadda suke toshewa suke kangewa daga addinin Allah wa yabgunaha iwajan kuma suke neman su ga hanyar Allah a bauɗe a karkace wa hum bil akhiratihum kafirun Allah yace kuma game da lahirarsu sun kafirci to sai Allah yace الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون بالآكرة هم كو حكى بالآك بالآكرة كافر وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون Allah ya ce wa bainahuma hijab a tsakaninsu akwai wani shamaki to shine fa duriba bainahum bisuri wannan shamaki wannan gada ko katanga shine ake ce mai a'raf sura ba ana ce mata suratul a'raf ba eh to tozon la'arafi ke eh eh mu ba mu so ma mu ji wannan mutum mu wuce kawai eh eh eh Allah ya ce wa baina kuma hijabun a tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna akwai wani shamaki wani tudu wa alal a'rafi rijalun to akan wannan tudun na na la'arafin mun gane ko rijalun Allah ce akwai waɗansu mazaje su ne waɗanda ayyukansu na alkhairi da na sharri suka daidaita to su za a dakatar da su a wannan wajen kasan awu ake yi. a ɗau mai kyau a au a sa a ɗau mai muni a sa aunawa ake yi wadda nashi mai kyau ya yi rinjaye ya wuce wadda mai muni ya yi rinjaye ya taɓe wadda ya daidaita to sai a dakatar da shi a a araf Allah ya ce to wa baina kuma hijabun a tsakaninsu akwai shamaki wa alal a arafi rijalun to akan wannan tudun a araf din Allah ya ce akwai wasu mutane ya arifu na kullum bisimahum sun san kowa da alamarsa in sun ga dan wuta sun san dan wuta in sun ga dan aljanna sun san dan aljanna da alamomi wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurkan mujrimai da buludin ido suke tashi fiskar kuma baka yawma taswaddu wujuhun warwa- ko wa taswaddu wujuh baka kin fiska mumini fiskar sana kyalli na shi wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nasira to ya arifu na kullan bisimakum suna gane kowanne ɗaya da alamarsa wana dau ashabal jannati to yan arab sai su kirayi yan aljanna an salamun alaikum da su ce musu amincin Allah ya tabbata gare ku kaga ai sun fara bin kafa Eh, an salamun alaikum da su ce ma yan aljanna amincin Allah ya tabbata gare ku lam ya dukuluwa su fa ba su shiga ba tukunna wa hum yatma'un amma dai suna tsammani waɗansu malamai suka ce lam ya dukuluwa kafin yan aljanna ma su shiga aljanna sun fara musu wannan kirari da jinjina din da taya su murna saboda sun san za su shiga mun fahimta to yanzu ga 'yan aljanna sun tambayi 'yan wuta mu dai Allah ya cika mana alkawarin da ya mana ga mu a aljanna kuma an cika muku alkawarinku na kafirci da munanan ayyuka sun ce eh to ga kuma 'yan araf su ba su yi nan ba ba su yi nan ba amma dai gashi suna bishara da taya murna ma 'yan aljanna amincin Allah ya tabbata gare ku ba su shiga ba suna fatar shiga to kaga hankalinsu ai ya koma kan yan aljanna ne to idan suka jima suna ta maganganu da yan aljanna akan yan aljanna sai kuma a zuwa ce to ku kalli yan wuta ma don yan wutan ba sa kallon su to me da kalla gun dan wuta to sai a juyar da su shine Allah ce wa idza surifat absaruhum وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين wai za surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari idan aka juyar da fiskokinsu ta bangaren yan wuta qalu rabbana sai su ce ya ubangijinmu la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Allah karka sanya mu karka hada mu da waɗannan azzalumai hankalinsu yana kan yan aljanna saboda ka yan wuta sai an zo an karkatar da su an ce ku kalle su to ana juyar da su wajen yan wuta za su ce ya Allah Allah muna roƙonka Allah karka haɗa mu da waɗannan azzaluman mutane eh Allah ya samu dace to sai su sake kuma kiran yan wuta na ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون Allah ya ce wa nada ashabul a'arafi rijalan su waɗannan mutane da suke a araf sai su sake kiran wa nada ashabul a'arafi rijalan waɗannan ma'abuta a araf waɗanda suke la'arafi sai su sake kiran waɗansu mazaje waɗansu mutane ya arifu na kumbi simafin wata su ma sun san su da alamominsu daga cikin 'yan wuta ƙalu za su ce ma agana an kum jam'ukum duk abin da kuka tara a duniya bai muku amfani ba kun ji abin da su gaya musu kun ji da suka kira 'yan aljanna cewa suka yi salamun alaikum ko to yanzu kuma sun kira 'yan wuta tunda akwai waɗanda su ma suka san su kuma sun san su da waɗannan alamomi wanda ya san wani kuma ayyanan ne zai kira shi ya ce mishi wani kaji kunya dukiyarka jama'arka magoya bayanka wa ma agana ma agana ankum jam'ukum gayyarku da abin da kuka tara bai amfane ku ba wa ma kuntum tastakbirun kuma girman kai da kuka yi bai amfane ku ba yan arab da su gaya ma yan wuta ka tara dukiya irin na duniya ka tara jama'a irin na duniya ka tara duk abin da za ka tara ga 'ya'ya ga gidaje ga kaddarori ga komai za su ce wannan abin da ka tara bai amfanar muku da komai ba duk wannan abin da kaga ana tarawa a duniya malam kayi farar dabara shine kai amfani da shi ya amfani ka a lahira amma in dai ka tara a duniya ne don ka more shi a duniya to baka more ba baka more ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyakar abinda mutum zai more a dukiyarsa abinda ya ci ya cinye idan ka sa plate na abinci a gaban ka ka cinye annabi yace a duniyar a dukiyar ka ka mora in ka sa tufa ka kashe annabi yace ka mora in kai sadaka annabi yace ka mora duk abinda ba wannan ba annabi yace na yan dako ne haka ne na yan dako ne shi yasa wani hadisi annabi yake cewa kun fi damuwa da dukiyar magada akan dukiyar ku sabai suka ce ya za mu fi damuwa da dukiyar magada akan namu annabi ya ce wadda kuka gabatar shine naku wadda yake ajiyar nan na magada ne kuma waɗanda suke tara dukiya a ramma inda sun san rigimar da ake ciki game da barin dukiya a baya to da sun taƙaita makansu kullum a cikin waɗannan rigingimin ake daga inda uba ya mutu ya bar dukiya to illamar rahimallah kawai sai waɗanda Allah ya magam da katar akwai wadda ya mutu ya bar miliyoyin da su kansu iyalansu sun yi mamakin wannan dukiyar duk wadda ya san shi ya an san mai kuɗi ne amma ba a taɓa tsammanin kuɗin ya kai haka ba aminai da abokan arziki suka ba su shawara a lokacin ana gina wani masallaci ana gina wani masallaci cewa to su mai sadakatu jariya a sa wani abu a cikin aikin masallacin idan suka ɗau nauyin gina masallacin duka dukiyar ba ta san ma an yi ba sai suka dauki 250 suka bayar eh to banda kuma rigingimu banda kuma rigingimu ba laifi ba ne mutum ya bar mai 'ya'yansa dukiya haka annabi ya ce ka bar 'ya'yanka a cikin wadata ba su yawo suna roƙo annabi ya ce ya fi maka alkairi so amma kuma a yi lissafi haka ne ko wani dattijo ya yi farar dabara yana da irin gida a gefen nan ‘ya'yansa suna kwana sai aka zo aka ce mishi fa yaran nan ‘yan mata suke shiga da shi cikin gidan nan ‘yan mata e ya fike su ya ga ‘yan mata suna shiga gidan sai sa gidan a kasuwa ya sayar ya ce to gidan da ina da rai ma ana kawo karuwai in na mutu kan me saura ya zama kulob haka ne to alal akalli dai wai maganan da ake malam muhammad ko da a ce za ka bar musu to me zai hana kuma ka gina lahirarka ga talakawa a halin kakani ka yi duk wanda ka ciyar da shi a irin wannan lokaci ciyarwa ne mafi tsada ka duba marayu sai kana hidimar marayu za ka san halin da ake ciki duk yadda ka ji mutum yana koda wahalan da ake ciki za ka samu shi fa yanzu yana kukan ya san inda zai je ya fafuta ko ya kai wa 'ya'yansa to wannan matsalan da ake ciki wadda ubansu ya mutu su yara su rayu su fa masu 'ya'yan ne yau suke kuka duk wadda ka ji shi a rediyo ko a majalisi yana kokawa shi fa yana rayu ne to ina wadda kuma yau rayuwar da ake ciki ubansu ya mutu irin waɗannan suna nan ga ayyukan alkhairi ga abubuwa da dama to alal akalli ka yi amfani da dukiyarka don tara lahirarka in ka yi ka yi wa kanka jama'a mun fahimta wana da ashabul a'rafi rijalan ma'abuta a araf yan la'arafi da su kirayi waɗansu mutane ya arifu na kun bisi makon wadda duka su ma sun san su da alamominsu ƙalu da su ce ma agna an kum jam'ukum wa makuntum tastakbirun bai amfane ku ba abinda kuka tara da kuma girman kai da kuka yi a rayuwar duniya duk girman kanka ai iya a duniya ne zaka je lahira kamar wani girman kai ne to girman kanku bai amfane ku ba a duniya girman kanku bai amfane ku ba a lahira kullum ina maimaita muku wai in irin masu wannan girman kai don girman kai ne wai yana zaune a falo bayi so wani ma ya zaune akan kujera kai ka rasa me zai cutar da shi wai kowa ya zauna a ƙasa shi yana kan kujera to shi ne mene shi ne mene kaga kenan su kujerun na abokansa ne na wadda ya duk wani kaskantacce a gunsa in ya zo bai zai zauna akan kujera ba a haula illazina aqasamtum la yanaluhumullahu birahma za su yanzu waɗannan su ne kuka dinga rantsewa da Allah a duniya la yanaluhumullahu birahma Allah bai zai riskar da rahamarsa gare su ba a duniya kun ce babu a aikin banza suke babu ma maganan wani addini babu maganan aljanna kuna musu kallon batattu ne kuna ganin aikin banza suke yi imani da suka yi ba ku ganin aiki ne da zai riskar da su zuwa ga rahamar Allah a haƙula illazina aka samtum yanzu waɗannan ina su ne waɗanda kuka dinga rantsewa da Allah la yanaluhumullahu bi rahama Allah ba zai riskar da su da rahamarsa ba Allah sai ce udkhulul janna yan arab kuma ku ce ku shiga aljanna e kuma ku ce ku shiga aljanna ba case close ba udkhulul janna la khawfun alaikum wala antum tahzanun babu wani tsoro gare ku kuma babu wani bakin ciki saboda ka su ma sun zama yan aljanna sun zama yan aljanna saboda ka yanzu bangare biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir daga yan wuta sai yan aljanna to sakon da yake cikin waɗannan ayoyi shine duk abin da muka ambata dinnan su wannan da suke wutan ba a lahira suka yi laifi wa Allah ba a duniya suka waɗannan da suka shiga aljannan ba a lahira suka je suka yi aikin ba a nan duniya suka yi saboda ka idan kana tsara ka dinga duba bakin gatarinka yawa kana wuni a ofis kana wuni a kasuwa kana wuni a gun sana'arka kana wuni a gonanka kana wuni to ka dinga fa duba wancan layin yana kawo wuta haka ne ko ba haka ba ka dinga duba wancan layin yana kawo wuta karka damu da wannan layin shi kadai ka dinga duba wancan ma Allah ya sa muna da rabo ranar alkiyama to jama'a sai mu kwana ana na ga sumala da hutun tsatsaya a tsaye ba su ba hana kalla kuma bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk